الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى والاجتهاد في طلب العلم ففي ذلك شرف عظيم وأجر كبير عند الله قال تعالى أمن هو كانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسهوا في المجالس فافسهوا يفسه الله لكم وإذا قيل انشذوا فانشذوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم أمته على طلب العلم وبين فضله وأهميته فقال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتدع أجنهتها رضا لطالب العلم وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في الجو في الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر رواه أبو داود عباد الله إن تحصيل العلمي أمر مهم مهم مهتم وأن التعلم في الصدر يعود على الناشئة ينفع عظيم وكما يقال التعلم في الصدر كالنقش على الحجر ولقد وعى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون وصحابه الحديث وغيرهم أن تعلم الصغار له كبير الآثر في نشيء الطفل العلمي حيث يجعله أقوى ثباتا وأرزق في الذكر مما يتعلمه الإنسان وهو كبير وروي أن الحسن بن علي كان يقول لبني وبني أخي يا بني وبني أخي إنكم صغار قوم يوشك أن تكونوا كبار آخرين فتعلموا العلم فمن لم يستطع منكم أن يرويه أو قال يحفظه فليكتبه عباد الله شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي المتوفى تسعين واثنين هجرية محمد عثمان الخشد مقاصد الحسنة العاشر وقال يحيى بن خالد لابنه عليك بكل نوع من العلم فخذ منه فإن المرء عدو ما جهلا وأن أق وأن أق وأنا أكره أن تكون عدو شيء من العلم عباد الله وراح بعد ذلك الأدباء والكتاب والحكماء والعلماء ينصحون الأبناء ويوجهون الأطفال إلى التهلي في فترة الطفولة من العلم والمعرفة فهذا أحمد شوكي يدعو مربي أمة ومصلحيها إلى الاهتمام بتعليم الألفاظ والاقتناء بهم والاعتناء بهم لعل جيلا منهم يفعل العجب العجاب حيث يقول وكان السلف الصالح رضي الله عنهم أول ما يهتمون به نجاه الإب هو أن يتعلموه القرآن الكريم والحديث الشريف ثم بعد ذلك يعلمونه بقية العلوم وكانوا يغرسون في نفوس أطفالهم الأدب مع العلم لأنهم يعرفون أنه ما من شيء يودع في الميزان أثقل من حسن الخلق وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة فيا عباد الله الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على رطب العلم بالعمل فالعلم شجرة تثمر كل خلق حميد جميل مبارك وعمل صالح ووصف محمود والعلم النافي يثمر الخشية والتواضع وينفع صاحبه في حياته ويفيده بعد مماته إنما يخشى الله من عباده العلماء أو قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء كل هذا له معنى خاص إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فيا عباد الله عليكم بالعلم عليكم بالعلم عليكم بالعلم فإن العلم رئيس كل شيء في هذه الحياة إذا لم يتعارف الإنسان كان كالحمار كان كالحمار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا علما ينفعنا يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام اللهم زدنا علما وعلما نافع يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام لك أسلمنا وبك آمنا وإليك النشور فاغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ثبت أقدامنا على دينك وعلى طاعتك وعلى سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم حتى يأتي اليقين اللهم اجعل الجنة مأوانا ونعوذ بك من النار اللهم اجعل الجنة مأوانا ونعوذ بك من النار اللهم اجعل الجنة مأوانا ونعوذ بك من النار يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين godiya ta tabbata ga Allah wanda ya sanar da alkalami ya sanar da mutum abin da bai sani ba ina mai shaidawa ba abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai yake bashi da abokin tarayya na mai shaidawa annabi Muhammad bawansa ne manzansa ne tsira da mincin Allah su tabbata gare shi da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka shirya akan shiryarsa suka bi tafarkinsa har zuwa ranar tashin kiyama amma bayan haka ya ku bayan Allah ina muku wasiya da ni kaina da jin tsoron Allah madaukakin sarki da yin kokari akan neman karatu kokari akan neman ilimi zagewa akan fahimtar addini cikin wannan akwai ɗaukaka mai girma kamar yadda Allah ta'ala ya ɗaukaka kakanmu annabi adam cikin wannan akwai ɗaukaka mai girma kamar yadda Allah ya ɗauka ya ɗaukaka ainihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dangane da ainihin ilimi ya ku bayin Allah Allah maɗaukakin sarki ya ce yanzu wanda ya kasance yana ɗa'a ma Allah dare da rana yana sujada yana kiyamun laili yana tsoron Allah ranar tashin kiyama yana kwaɗayin rahamar Allah ka ce da su duk waɗanda suka yi sani da waɗanda ba sani ba za su yi daidai iyaka masu wa'azantuwa su ne ma'abuta hankali ya ku waɗanda kuka yi imani idan aka ce da ku ku matsa a wajen zama to ku matsa ku ɗan yalwata Allah ta'ala zai yalwata muku in an ce ku tashi waɗansu waɗanda suka fi ku ilimi su zauna to ku tashi domin Allah maɗaukakin sarki ya fifita waɗanda suka yi imani daga cikinku da wanda Allah ta'ala ya ba su ilimi suna da darajoji masu yawan gaske Allah maɗaukakin sarki ya kasance masani ne akan abin da kuke aikatawa lallai annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu matuka ya kwadaitar da wannan al'umma matuka akan neman ilimi kuma manzon Allah ya bayyana falalan ilimi din da muhimmancinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa cikin hadisi duk wanda ya riki wata hanya yana neman ilimi a ciki ilimin addini to Allah zai sauwaka masa hanya zuwa gidan aljanna ya ƴan uwa da ilimi ne ake gane menene haramun menene halal da ilimi ne ake gane menene daidai menene kuskure yan uwa da ilimi ne ake gane wane ne fari wane ne baki ya yan uwa da ilimi ne ake gane nan ne hanyar aljanna nan ne hanyar wuta matukar muna son shirya mu nemi ilimi da yawa an kaga waɗansu abubuwan da ake yi kai kasan babu ilimi a ciki kila da da ilimi la'alla da haka bai faru ba sai dai kuma inda ilimin aka ce mutum na yi irin wannan to sai ka ɗauka kawai akwai son zuciya ba wai bai fahimta ba ne ba wai bai gane ba ne to ita ma son zuciya ita ma dangin jahilci ne amma matukar mutum yana da ilimi kuma zai bi ilimi to ba ya taɓa kasancewa a cikin duhu zai samu kansa a cikin haske zai tsaya akan abin da yake daidai ya doro akan abin da yake mai kyau ya bar abin da ba yi da kyau da wannan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya riki wata hanya yana neman ilimi a ciki na addini to Allah zai sauke masa hanya zuwa gidan aljanna mala'ikun Allah saboda muhimmancin ilimi sukan aje fukafukansu sukan sassaukar da fukafukansu a wani ruwaya sukan sanya fukafukansu madalibin ilimi ya dinga taka kan fukafukan yana tafiya saboda yarda da abin da yake nema ma'ana sun amince sun mai da lamari cewa lallai wannan mutum ne mai girma don haka bari su shimfiɗa masa fuka-fukai ya dinga takawa yana tafiya a kai manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗalibin ilimi mai neman ilimi abin da ke sama da kasa duk suna nema masa gabara manzan allah ce hatta kifin da yake ruwa yana nema wa ɗalibin ilimi gafara a wajen Allah kifi yana ruwa yana cewa Allah ka gafarta wannan dalibin a wani hadisi manzon Allah ce hatta tsuntsun da ke sama yana nema wa dalibin ilimi gafara a wajen Allah don haka ƴan uwa mu yi kokari mu dinga tambaya akan ilimi idan ta kama na muje makaranta muje in ta kama na muje mu dinga tambayoyi wajen malamai muje amma kar mu zauna muna yin addini muna yin ibada bisa ga jahilci wani ruwaya ta nuna cewa wato baccin mai ilimi ya fi bautan wanda yake jahili ne ko da ya shekaru dubu yana yi baccin wannan mai ilimin ta fi wancan bautan jahilin da ka kar mu kuskura mu zauna cikin jahilci ba daidai ba ne allah ta'ala bai yadda ba mu bauta masa bisa ga jahilci manzan allah sallasalai ya faɗa cikin hadisi ya ce falalan mai ilimi akan mai tsananin ibada sai ya ce kamar falalan wata ne akan sauran taurari don Allah ya kake ganin bambanci tsakanin wata da taurari wanda ya fi girma ko da a idonka wanda ya fi haske ko da a idonka wa fi bayyana ko da a idonka to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce falalan mai ilimi akan mai tsananin ibada a ce wannan ilimi kawai ke da shi shi kuma ba tsananin ibada amma wannan bai da ilimi kuma ga tsananin ibada sai man zalace bambancin da ke tsakaninsu kamar bambancin wata ne da taurari manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lallai malamai su ne magadan annabawa yan uwa da kasancewa ɗalibai ne ake samun malamai idan ana samun ɗalibai to da a samu malamai idan ba ɗalibai to malamai ba za su samu ba sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lallai malamai su ne magadan annabawa sannan su annabawa ba su gadar da dinari ba ko dirhami iyaka abin da suka bari na gado shine ilimi da akwai wani abin da yake sama da ilimi a ce annabawa da su bar shi a matsayin gado a duniya da ba ilimi ba ne sai a kai wa kan wancan abu amma babu wani abin da yake sama da ilimi shi ya sa ba su bar dinari ba ba su bar dirhami ba ba su bar gadon komai ba abinda suka bari na gado mafi girma shine ilimi wannan zai nuna maka matsayin ilimi akan komi a duniyan nan komi shi ya sa ‘yan uwa duk wanda aka raba su da karatu da ilimi an cuce su billahi azim duk al'ummar da aka hana mata karatu fahimtar addininta aka hana mata fahimtar zamaninta an gama cutarta yau duk abin da aka gina mata a duniyan nan inda har aka sanya ta cikin jahilci an gama cutanta amma da da a raba ta da komai a raba ta da komai a ba ta ilimi ita da kanta da ta sarrafa rayuwarta amma duk abin da aka mata wallahi in an barta cikin jahilci duk me aka komai aka gina mata da ta rusa shi da ta lalata shi da aka yan uwa mu yi kokari mu nemi karatu mandan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce saboda me saboda su annabawa gadar da ilimi suke duk wanda ya riki ilimi kuwa to ya riki rabo mai girma Allah ya samu dace ya ku bayan Allah lallai saduwa zuwa ga neman ilimi al'amari ne mai matukar muhimmanci lalle iman neman ilimi tun mutum yana karami wato tasirinsu yakan zo bayan mutum ya girma shi yasa a yi kokari tun abubuwa ba su je sun abun nan ba a nemi karatu yana da matukar tasiri sama da a ce mutum ya girma damuwa sun masa yawa tukunai ce zai kama neman karatu duk da a haka in ka samu wani mai himma yakan yi amma dai bisa ga ɗabi'a na ɗan adam da zaran ya kai wani mataki sai ka ga maganin karatu babu shi ya ce maka yanzu aure ne yanzu 'ya'ya da suka zo masa biyu yanzu wane ne damuwan gida ne yanzu masara ne da aka ɗauki jakan shi je makaranta yana da wahala da aka tun kafin abubuwa su zo su zamo dameji to yi kokari a yi karatu ‘ya'yanka ne sanya su a karatu tun kafin su kai wannan lokaci ɗin don yau da aka ga da yawa ga matasa nan birjib malam masu shekara sha biyar ashirin ashirin da biyar har talatin ka nuna mini wata sahihiyar makaranta ne suke yi musamman mu a nan garin yanzu gara wala Allah ka zallaka zuwa ga wadansu kura ba amma a nan garin yanzu misali wata sahihiyar makaranta da aka ce ka samu tun daga saurayi daga 15 din nan zuwa 30 suna wannan makaranta na addinin ko na boko ne ma sai ga an fara tirka tirka da mutum wanda ake ganin gata na duniya ne da wane ne wane ne to da haka ai kokari a sanya yara karatu sun suna yan kananu kafin su kai wani lokaci sun riga sun samu abin da suka samu na ilimi in Allah ya da kun mutumin da ya samu ilimi yana karami to zai ci gaba da dora ta har illa ma sha Allah Allah madaukakin sarki ya samu dace da aka lalle amfaninsa zai dawo lokacin mutum ya girma kamar yadda wani malami wanda ake ce masa shamsuddin ya faɗa cikin abin da ya shafi maganganunsa ya ce an kiyaye da yawa waɗanda suka zanto manya-manyan masu ilimi cikin sahabbai yara-yara ne irin su Ali ibn Abi Talib duk musulunci ya same su suna yan kananun matasa da haka da suka tashi yin karatu sai suke karatu mai zurfi da haka sai kaga irin su Abdullahi dan Mas'ud irin su Abdullahi dan Abbas eh duk waɗannan masana ne cikin sahabbai amma kuma sun taso ne suna daidai lokacin karatu din ma'ana yara shi yasa suka samu ilimi mai zurfi da haka ya yan uwa wannan malami yake dada zuga dukkanin mai neman karatu cewa yi kokari tun gabanin aje waɗansu shekaru da za su zamso masa matsaloli haka tabi'ai suka yi ta kwaɗaitar da ƙananun yaransu wajen sa su a harkan karatu neman ilimi yayin da shi ne zai karfafa su lokacin da suka taso kuma shi zai fi tunatar da su domin in ka san abu tun kwakwalwarka ba ta yi nauyi ba to za ka rike shi har mutuwa amma bayan damuwa ya maka yawa ya zo ya karo da wani ka ɗauko wani hadda sai ya zo ya karo da haddan masara to haddan masara sai ture wancan haddan sai a waye gari ba wancan haddan haka ne ko haka in ana so abu ya yi tasiri ya riku sosai to ya zauna tun a lokacin shi kadai ne a ciki bai haɗu da wani damuwa ba yayin da ya samu shi kadai ne sai ji daɗin zama ko da wani damuwan ya zo ba zai tasiri ba na haka ya'yan uwa da wannan ne masu hikima suke cewa ba hadisi ba ne lallai neman ilimin yaro kankani kamar zane ne a jikin dutse amma neman iliminsa bayan ya girma kamar rubutu ne akan ruwa wannan masu hikima ne suke faɗin wannan magana ba hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bane da haka yayin uwa mu yi kokari mu nemi ilimi mu dage mu nemi ilimi dan adam Allah madaukakin sarki ya sanya daukakansa da matsayinsa a wajen fahimtar al'amura ne yanzu ko mining din da ake mining mining mining baka da ilimi zaka yi mining ai sai dai ka gana mining ko in baka da ilimi ba za ka yi mining ba sai dai ka gana mining za ka kenan dole a yi karatu in ana son duniya a nemi karatu ana so lahira a nemi karatu amma zama da jahilci sai ka riki wani abun da wallahi ba ibada ba ne kai ta wahala a ciki saboda ka jahilce shi da wannan ne wani malami ke cewa dan adam yana zamowa abokin gaban abun da bai sani ba duk abun da dan adam bai san shi ba to yakan zama abokin gaban sani dan bai bance shi ba wallahi tana san me ya san cewa na abun yaya yake haka mu yi kokari a uwa mu nemi ilimin addini ilimi tatacce ilimi ingantacce nan ne da mu san menene rage a addini menene kari a addini menene daidai a addini nan an rage ko an kara nan ya halatta ko bai halatta ba nan wajibi ne ko sunna nan mustahabbi ne da wannan da ilimi ne da mu fahimci haka amma ba haka ba sai ka je akan mustahabbi kai ta fada ba mai da hankali baka ce ka kafurta mutane akan makaruhi saboda baka da ilimi sai ka ce ka kafurta mutane saboda baka da ilimi da kana da ilimi sai ka bashi a matsayin mustahabbi ne wanda bai yi ba ba za ka dauki zafi a kansa ba amma mustahabbi yanzu ka ce ka ce za ka kafurta mutum akan mustahabbi wannan jahilci ke nuna haka za ka mu yi kokari ya yan uwa mu nemi karatu Allah madaukakin sarki ya samu dace Allah ya mana muwafuka Allah ka ba mu ilimi mai amfani ilimin da zai zama mana sadadi shiga gidan aljanna Allah kar ka ba mu ilimin da zai zanto mana musiba bala'i bangiji subhanahu wata'ala ka fahimtar da mu addinin ka ka dora mu kan daidai ka nuna mana kurakurai ka ba mu ikon guje musu aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum wa jami'il muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim fastaghfiruhu innahu kana tawwabur rahima wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in qumu ila salatikum yarhamukum